ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يوسفها وما يكرهها فهجرته الى ما حضر اليه اللهم كن بذنبك فصل وسيلة واشرع بذنبك سليم وسامنا بوفعنا به لما الامير في الحياه وعلى مماته بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والكاتب لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم ركب العزم النبي صلى الله عليه وسلم وترى لا يفتو أجدا سيسئه ذنوب من برا ولما ارتقى درجة قال آمين ولما ارتقى الثانية قال آمين ولما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين ثم نزل فقلنا يا رسول الله عملت شيئا ما كنت تفعله أمرت بإذان المنبر ثم التقيت الدرجة الأولى فقلت آمين والثانية كذلك والثالثة كذلك قال أتاني جبريل فقال من أدرك رمضان بعد من أدرك رمضان ولا وقلت آمين وقال بعد من صحابي suka ce ya rasulullah ka aikata wani abu wanda ban saba ganin kana aikata shi ba ka ce a kawo mun bari ka hau ɗaya ka ce abin da biyu ma amin da uku ma amin ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce malaika jibril ne ce mi yazo ya ce mini wanda ramadan ya same shi wanda ramadan yana tafe da abu ayyuka masu kadan wanda in kai za a gafarta maka za a yanta ka za a baka aljanna wato rahama Allah ba ta da iyaka wata ramadan har ta zo mutum bai aikata wani alheri ba kai wannan mutumi Allah ya nesantar da shi gaba da rahamarsa sai na ce amin da na hau ta biyu kuma mala'ika jibril ya ce mutumin da aka ambace ka bai yi maka salati ba aka ambace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai yi maka salati ba kai wannan mutumin Allah wato mutumin nan shaƙi ne Allah ya nesantar da shi gaba da rahama Allah ya nace sai na ce amin na uku shine mutumin da yarci iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu suka girma ga aljanna a hannunsa bai kyautata wa iyayensa inda Allah zai sa shi aljanna ba kai wannan mutumi ba shi da rabo Allah ne sai da shi gaba da rahama na ce masa amin saboda kuma ga ramadanu wata ne wanda ayyukan abubuwan da ke cikin sana alheri ba shi da iyaka wanda ya yi sakaci har wata ramadana ya zo ya wuce bai iya kokarinsa ya ne gafara ko ya da aljanna ko ya ayyuka na gari wanda zai gana tijarsa a duniyarsa da lahirarsa ba wannan mutum ya yi asara wanda ba ta da iyaka bismillahir rahmanir rahim Allah tabaraka wataala ya ce wa idza darabtum idan kun yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa falaysa alaikum junahu babu laifi a gare ku an taksuru min as-salati ku daga sallah ma'ana sallah mai raka'a hudu kuma da ita raka'a biyu wannan junahu malamai sun yi fassara cewa ma'anarsa wato rukusa ne sauƙi ne duk inda ku sallah ta same ku mai raka'a hudu an yi muku rangwame a halin tafiya ku yi sallan ku da ita raka'a biyu in kimtum an yabti na kuma lazina kamar in kun ji tsoron kada waɗanda suka kafin wa Allah su fitile ku mai tafsir ya ce wannan kalma la mafhuma laha ma'ana dai da ayan ayan wato sallan sallan kasar da kuma sallan tsoro sun sauka ne gaba daya kowace zaman kanta take yi saboda haka sun zo a cikin aya daya saboda haka ba mafhumin ayan da cewa sai in kun ji tsoron abokan gaba kan ku su dai ku za ku kasar ba maganar kasar dai shi ne وإذا ضربتم في الأرض إذا كنت تفيها بايا كسا فليس عليكم جناح باب ليس أغريكم على أيكم كلام قومي أن تقصروا من الصلاة كل قصر لك صلى وما يرد إتا ركعة كل إدم ركعة بيه in kibtu an yabtila kumul lazina dan kuma kun ji tsoron kada waɗanda suka kafirce su fitine ku to ga yanda za ku yi na inna al-kafirina domin kafirai kanu sun kasance na ku aduwan mubina a makiya ne mai basu bayyanan da ya gaba a tsakanin wai za ku tafi وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإن اعتدلوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا ذكركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su hadiran ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali kuna jin tsoro fa dan talahu salata ka tsayar sallah wato ka tsayar musu sallah to ga yanda za a fanta daifatul minhu da daifatul minhu maka a raba jama'a biyu wata ta tsaya tare da kai ta yi sallah wal yaqul wal yaqulu aslihatahu wata jama'a kuma ta tsaya ta ɗauki makamai su tsare abokan gaba wadda su faɗi za su jadu idan jama'an farkon da suka yi sallah da kai to fanta kunu ɗa'ifatar wata jama'a kuma ta kasance min wara da kuma tana tsaye tana gado bayan an yi sallah da raka da jama'ar farko wadda ta ɗa'ifatar kura wata jama'ar ta zo lam sallu ma'aka wanda ba su sallah tare da kai ba wal ya kudu hijira wa shirki wato tsarin wato shirki tsaron su kuma su ya ta da makaman su har a tsare sallah wato wannan aya ta sauka a lokacin da ake cikin halin yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama an zo an yi sallan azhar tare da sahabbai gaba daya sai kafirai suka ce kaga hankalinmu ya fata ita sallan nan idan suna yin ta komi sai ka yi musu ba za su iya bari ba da lokacin da suke sallar su ta azahar ɗin nan da yadda za mu yi damun afka musu kaga da mun gaba da su to suna faɗan wannan magana sai suka shi to amma akwai wata sallah iya a haɓu ilayhim min nufusihim wa amwalihim a gaban su akwai wata sallah da aka ce mata salatu ta sallar la'asar ta fi musu ransu da dukiyoyinsu da iyalansu mu bari sai ta da sun shiga sun sai ba ba musu suna kulla wannan a zuciyarsu sai Allah tabaraka wataala ya aiko mala'ika Jibrilu da wannan sallah ta tsoro cewa idan sallar ta zo a raba jama'a biyu idan sallar sallar zaman gida ne to jama'a ta rabu kashi biyu su ɗauki makamai suna gadin jama'an farko liman ya wuce sallah raka'a biyu da al'umma idan ya yi sallah raka'a biyu sai ya zauna ba zai sallama ba daga zaman tayya sai jama'ar bayan nan da su tashi su zo da raka'a biyu su tayya su sallama su ɗauki makamansu su je su tare abokan gaba wayannan jama'a ta biyu kuma ta zo ta yi sallah da liman idan ta zo sai ya miƙe ya zo da raka'a biyu idan ya zo da raka'a biyu ya yi tayya ya sallama sai su ma su taso su ciko raka'a biyu su sallama idan kuma sallah mai raka'a biyu ne a wajen kasar idan liman ya raka ya raba jama'a biyu sai ya salla raka'a ɗaya a tsaye idan ya yi salla raka'a ɗaya sai ya tsaya yana tsaye wato wata jama'ar ta tattaci ko jama'ar farko sai su ci ko raka'a ɗaya sai su koma su yi tayya su yi sallama sai su ɗauki makaman su je su tsara abokan gaba waɗannan jama'a zo su samu liman a tsaye yana karatu ko ya yi shiru yana jira su zo su ya ci gaba da karatu sallah na raka'a ta biyu a yi san a yi ruku a yi sujudaji guda biyu a yi tayya ya yi sallama su ma su ci ko da raka'a guda ɗaya idan to saboda haka kaga da sai suka ga to wannan abun shi ma ya isa ya nuna wa kafirai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne a can wajen rubinansu da suka cewa ta bari sai sallah ta bai jazo to kaga ba sa tare da su amma sai gashi Allah ya gaya musu da tarihin kafirai da kuma shirin da za a yi to wannan haka sallar tsoro take haka nan kuma waɗannan zina kafaru wayanda suka kafircewa Allah sun so lautan kuluna da za ku rabka da an aslihatikum gabarin makaman ku amti a tukun da kayayyakin ku fa yahmilu a fa yamilu alaikum mailatan wahidatan shi muku dauki dauki guda daya su karkata akan ku shi muku bugu daya wala juna alaikum babu laifi a gare ku za ka na bikum azabin madalin idan ya kasance a tare da ku akwai kazanta wato na ruwan sama farfatsi au kuntum marza ko kuna marasa lafiya an taba umasiyatakum ku ɗauki makamanku ku rataya ma'ana a taɓa ku ai ku ajiye makamanku wala ta hannu haka da ku ɗauke ta wa ku zu hijiraku ku ne ku riƙi wato hijiraku wato tsarin ku inna Allah a addal kafirin azaban muhina Allah ya tada da azaba mai walakanci ko ma'abocin walakantarwa wato ma'abocin walakanci ga kafirai wata aya ta sauka a wani yaƙi da ake ce masa yaƙi na banu ammari yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi yaƙi aka taro da makiya makiya Allah tabaraka wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita shi kadai wajen biyan bukata ya dan yi nesa da sahabbai har ya tsallaka kwari da ya tsallaka kwari kuma ana yin ruwa yayyafi haka cancancan haka annabi ya je shi yana wajen gindin wannan bishiya wajen biyan bukatarsa sai wani mutum ana ce masa gaurasu wato sai ya hangi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai sai ya yi ihu ya yi kirari ya ce Allah ya kashe shi in bai kashe manzan Allah ba duk da dai gashi a shi kadai sai ya bi ya tafi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gani ga ba kowa da gani sai kai wa zai hana ni kashe ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa Allah Allah shi ne zai hana kashe ni ai shikenan kuwa annabi yana cewa Allah shikenan da wurin sai ya shiga makarkata sai tim sai ya fadi da ya fadi sai annabi ya ɗauki takwabinsa ya ɗaga shi ma zai kashe shi ce masa kai kuma wane ne zai iya zai kashe ka wane ne zai hana ni kashe ka yau yanzu ya rasu zai ba wanda zai hana ni amma ai kai ba iri na bane ai kai ka fi ni kirki ba za ka saka mummuna da mummuna ba sai na mace mutum ya kalmar shahada ya ce a kalmar shahada kan ba zai iya yi ba amma zai ba annabi alƙawari ba da shi dai ba zai yaƙi annabi ba kuma shi ba zai haɗa kai da wanda zai yaƙi annabi ba kenan sannan ne ba shi takwabinsa da ya karbi takwabinsa sai ya juya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba mutum gaban ka Allah khairun minni babu wanda zai samu dama irin taka bai kashe makiyinsa da ya juya je ya samu mutanensa suka tambaye to yaya haka sai musu ai kunji kunji kunji kunji abu ne faru yace na tabbata Muhammadun nan manzo ne Allah ne ya aiko shi bai imani ba ba da wannan abu wanda wanda Allah ya aiko babu wanda irin yadda nake jin karfi inda nake jin sadaukantaka da jarumta na je ni kawai na ji na kata ta faɗi sai makarkata na faɗi sannan mutumin da ya ɗauki takobi yana da dama akan kashe ni ya fasa kai to a nan dai shi ma zama mai da'awa tun abu ya musulunta sai jama'a suka kashe duk na barka manzo ya mu bishi wasu suka imani wasu kuma ba su yi imani ba na'am fa idza qadaytum as-salata فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة إذا كن كما صلى فاذكروا الله أنبت الله لا يوم حيللا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ها حديث ذهب عن الدستور بالأجوركم إذا متي يا صلى يا سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 sannan cika ta ɗari da la'ila illallah wa da wula shi kuka zai kuma launa da yanzu da kuma shekalin an gafarta masa zunubansa ku ambaci allah kiyaman halin kasancewa ku a tsaye wa kudan ko kuma a zaune wa ala junubikum ko kuma kuna kwance mana ku ambaci allah tabaraka wa ta'ala a kowane hali kai zan malantu idan kun aminta faɗi musalata ku tsayar da sallah ku ba da ita haƙoƙinta domin inna salata haƙiƙa sallah kanar kitaban mankutan ta kasance littafi ne abin rubutawa mankutan abin ƙaddarawa alal muminina akan muminai saboda haka kar a jinkirtar da ita ya zuwa ga lokacinta Allah tabaraka wa ta'ala daga falalansa da karam da karamcinsa a bayinsa ya gama ya wadanta musu da'a wato dukkan wannan ayyuka na ibada da ɗa'an Allah ba Allah ya shirya ne don maslahar bayi ba don maslahar Allah da baraka ta'ala ba domin ibadar halitta ba za ta amfani Allah da komai ba haka nan sabawan halitta ba za su rage wa Allah komai ba sai dai Allah ya ya umarce mu ne da abinda maslahar mu take ciki ya kuma hana mu ga barin abinda ya hana mu saboda a cikin halin da maslahar mu take ciki Allah tabaraka ta'ala ya wajabta mana salloli guda biyar ya karanta mana wata adadinta da Allah ya bar mana ita sallah hamsin da ba za mu iya ba da farko Allah ta baraka ta'ala ya wajabta sallah ne salloli hamsin Allah ta baraka ta'ala yana rage ta annabi yana zuwa wajen Musa yana kuma ana neman rage har ta dawo biyar daren Isra'il Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masu ya je ita sai su ita salloli guda biyar ne Allah ya wani ta kan bayi idan mutum ya ya ya kawo ta to alhasanatu bi ashri amsalha sallah guda biyar din nan tana nan a matsayin salloli 50 yanda wato suna nan 50 alada sannan kuma an rage sun dawo biyar to wannan salloli guda 50 shi yasa Allah ya bar tsayuwar tashi a kiyama yinin tashi alƙiyama ya zama fi yomin kana mai idanuhu kamsina alfasana kafiri zai ga tsawon tashi alƙiyama tsawon shekara dubu hamsin gwargwadon yadda aka shirya salloli hamsin ɗin nan shi bai yi sallar ba to tsawon alƙiyama zai kai shi tsamman zai ga kowace rana a matsayin shekara dubu sai ya an tsaya da sai ya tsaya shekara dubu hamsin amma mumini ba zai ga tashin alƙiyaman nan wani ma zai ga har a yi tashin alƙiyama a yi taron a gama bai fi misalin sallar farilla ɗaya ba wani ma ba zai ga tsawon shekara dubu hamsin nan ba zai fi tsawon salloli guda biyar ba kai wani kamata ma zai ki duka an yi tashin kuwa an kuma yi kowa ne gwargwaron yadda idan mutum ya tsayar da salloli guda biyar to wannan tsawon rana fi yawon kanin idanun kamsin alfa sana to ba zai gansu fiye da tsawon lokacin sallah ba sannan kuma allah ta baraka wa ta'ala ya wakata mana lokacin cin sallah ne saboda sanin halin ɗan adam ɗan adam wani mutum ne mai zanyi zanyi saufa zanyi kaza zanyi kaza har lokacin zai wuce mutum bai aikata komai ba saboda aka aka saka masa sallah aka ba wa kowace sallah lokaci guda biyu kuma lokacin da guda biyu mai yalwa aka sanya muftarin sallar azhar tun lokacin da rana ta zo tsakiya tsakiyar wato sama gwargwada yadda idan kana tsaye da mai risala ya siffanta mana idan takbasa shamsa idan ka fuskanci rana wato kai ba ka sunkuya kanka ba ba ka daga kanka ba kuma ya zama kana ganin rana ba ka taba kanar wa mutu to lokacin zulli zawal kenan har ya zuwa inuwarka ta zo daidai da tsawonka ma'ana inuwarka ta kai takunka bakwai wannan shi ne ƙarshen muktarin sallan azahar kuma shi ne farkon muktarin sallan la'asar kuma shi ne farkon larurin sallan azahar sannan tun daga lokacin da inuwa ta zama daidai da komai taku bakwai to daga wannan lokacin muktarin la'asar ya shiga har inuwarka ta zama taku goma sha hudu daga nan inuwa ta kai tsawonka sau biyu wato tsawon mutum sau biyu to laruri ya shiga na sallar la'asar har ya zuwa faɗawar rana haka nan sallar magariba ita kuma lokacinta yana tabbata ne ba da tasiri shuruɗiya dama kafin rana ta faɗi kayi alwala kayi tsarki kai kayi alwala daga rana ta faɗi kai sai ka sallace ta larurinta kuma yana nan har ya zuwa buɗewar alwujin mutarin sallar isha tun daga lokacin da jaɗin nan na yamma ya ɓure shafaɗi kenan mana a tsakanin sallar magariba da sallar isha a samu ala akalli minti sittin shida awa guda lokacin da idan ka juya yamma wannan jajajajen nan na sauran biyu a cikin nutsuwa shine lalurin sallar isha amma abin mamaki yanzu wani lokaci yana sa mutane na gaggawa za ka ga mutane suna sallatar magariba shafaƙi bai ɓuya ba daga yin sallar magariba yanzu da sai a tashi a tashi a yi sallar isha to ya kamata mutum ya zama idan yana kiyaye da tsoron Allah ya fi masa tsoron shugabansa ko neman yardar Allahnsa ya fi masa yardar shugabansa ya zama bin Allah ya fi masa bin kowa lokacin da za a yi sallar isha magariba ba ta yi ba ka tashi ko kuma kai zamar ba in lokaci ya yi ka tashi kai sallah ko da kai kadai ne saboda haka sallah lokacin magariba bai yin nan ba hatsari ne domin ba za a canja wa Allah ba ba ko uzuri ba ruwa ba ba duhu ba ba iska ba a ci abinci a yi hira kawai daga yin sallar magariba sai a tashi a yi sallar isha lokaci bai yi ba babu saboda haka a jira lokaci Allah ya ajiye mutane lokatai ne saboda ɗan adam yana da saufa saufa saufa komi da lokacinsa na annabi yana cewa iyakun wata suwifa ka shaidinku da saufa saufa ana zan yi dai zan yi dai duk lokacin da ka samu mutum ba ina yi sunansa ba sunansa zan yi to ka fita shi annabi kai harkar me zan yi zan yi ba zai yi ba ina jiran kaza ne sai dai kaza ina jiran kaza ne sai dai kaza ina jiran kaza ne sai dai kaza to har kaza inda zai wuce baka samu ba saboda haka da ka tuno aiki alheri ko wani abu wanda zai amfane ka ka san masa ka yi shi la amruka mal insan illa bil waqti alama tajalla yawmuhu lam amsi na rantsa da mahalicin ranka mahalicin ranka ɗan adam bai kasance ba bai zama mutum ba sai ya zama ɗan lokacinsa ka zama ɗan lokacinka kamar da suke cewa a sufiyu sufi ibnu waqti ɗan lokacinsa ne wato lokacinka yanzu ne naka domin ma maza fata wal muhammadu ghaibun wa laka sa'atu allati anta biha ma maza fata zamanin da ya wuce jiya ta riga ta wuce ɗazu ba ta wuce ko ba ta wuce ba an jima kuma gaibu ne za ka iya samunsa ko ba za ka iya samunsa ba amma walaka sa'atun lati an tafiya lokacin da kake ciki shine lokacinka saboda haka kowane lokacin ka samu kanka a cikin abin da zai amfane ka duniyarka da lahirarka amma ina jiran sai kaza to abu zan yi ba sai lokaci ya wuce baka yi ba na'am saboda haka salloli nan guda biyar bayan Allah wanda Allah tabaraka wata'ala ya amurta su dagewa su ba sa wasa da sallolin nan guda hamsin suna na akansu za su yi salloli guda biyar kamar yadda shekar islam Allah ƙara masa yarda ya rattaba a cikin wata wasiƙarsa da ya yi wa ɗaya daga cikin mukaddamansa yana rattaba masa sallolin nafila yana cewa aƙalla muridin tijjaniya kada ya gaza sallah raka'a hamsin a tsakanin dare da rana raka'a hamsin din nan shine aza asba biyu azhar hudu magariba la'asar hudu magariba uku isha hudu raka'a goma sha bakwai kuma raka'a goma sha bakwai ba idan ya kawo raka'a uku na shafa'i da wuturi sun zama nawa sun zama ashirin da ya samu raka'a ashirin sai zo da raka'a biyu rakata alfajir raka'a biyu na sallar walaha raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar raka'a hudu kafin la'asar raka'a biyu bayan magriba raka'a biyu bayan isha no kenan sallah hamsin ba sallah hamsin ta cika ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya lizinci sallah raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar Allah ya haramta namansa daga cin wutar jahannama saboda ka a wasiƙa ta shehu da muridin tijjaniya kada ya gaza sallah raka'a hamsin a yini saboda ka idan hudun da musu haramu ba sai lissafi abin da ya samu da daddare ba sai sun ya mun lalle raka'a goma sha biyu ba ko dan ya yi raka'a goma sha biyu da daddare kaga ko da bai samu biyun kafin azahar biyun bayan azahar ba da ai kudin kafin azahar kudin kafin bayan azahar tun kafin la'asar in ka haɗa ba sha biyu kenan ba in ya danna su da daddare sai shi bai yau dama ya wata raka'a wa la'asar raka'a biyu ya yi sallar raka'a ta alfajarin sa raka'a biyu ga shi bai da wuturin sa ga sallolin sa raka'a goma sha bakwai wannan kenan mutanen ɗarika mutanen shehu tijjani to ka ga shi yanzu idan mun samu wani mutum wanda ya ce yana da alaƙa da shehu tijjani ko yana da alaƙa da shehu ibrahim ko na da alaƙa da musulunci amma a cikin kasafinsa ba sallah ina ganin labarin bai ba ko ba haka ba ko wani daga cikin masu waƙa a cikin masu masu waƙa a shirku tijjani daga cikin malaman ƙasar iraq malami ne na tasawu amma ba malamin tijjaniya ba amma yana jinjina wa shirku tijjani da ya duba ɗarikar tijjaniya daga ‘yan tijjaniya da ayyukansu ce man kana fi mazhabin tijjani mutariyan fa inna ne bi kamali shaikin mutadidu in ya ci muntasibun yurma ilaihi bima yukalibu al-haqqa haqqan wa yukalibu shar'a haqqan walid al-walad man kana fi mazhabin tijjani mutariyan wanda ya kasance yana kokonto a hanyar shehu tijjani ɗarika shehu tijjani to fa inna ni ni ka mutadidu mai kulle mai kyakkyawan kulli ne wato a kamala ta shehu tijjani ya ce domin shehu tijjani yadda na gwada shi na jinjina shi in ya timun ta sibin yulma ilaihi idan wani mai dangantuwa da ake dangana shi da shehu tijjani ya zo bi ma yi kwalin shari'a da wani abu wanda ya saba wa shari'a annabi muhammadu to fa akan walidal walid wato ɗafa ya saba wa ubansa wato bai gane ba kuma ma hanyar shirki da aljani bi ba hanyar sai bi so da ka duk lokacin da kuma mutum yana wasa da addini yana wasa da sallah yana wasa da azumi yana halatta haram to ba ma magana tijaniya ba musulunci ma ya tsallake shi ta ya yi karar tsallake ya tsallaka shi domin ya zo nassi daga imam maliki wa qad ata nassun ala al-imami laysa lahu hazzun min al-islam nassi ya zo daga imam maliki cewa mai barin sallah ba shi da rabo a musulunci ko al'adun da zai bayyana na wa bai nahu as-salatu yaji manzo Allah ta alƙawarin da yake tsakanin mu da su bayi wato sallah man taraka ha wanda ya ma sallah fa kar ta fara ya kafin ta kawai na'am
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وتقول من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا kada ku yi rauni duk diga ilkauni a cikin neman su abokan gaba yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura jama'a cikin neman abu biyan da mutanensa yayin da suka dawo daga yakin uhud sai wayansu daga cikin suka kai karar wato suka yi ta maganar cewa miki yana cikin su jina-jina kuma duk tun ba a wace ba koma yayin da abu biyan da ya ga an yi abin da aka yaki a hajji a uhud sai ya tura yana kirari yana cewa inna mau'idana gadan bi amra al-asadi ba yau ba to gobe akwai haduwa a hamra al-asadi a zo a ƙarisa na ƙarisawa ya gabi da aka yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma goben ya zo bai fito ba ya ji tsoro ya ce to wato alkawali dai yana da shekara mai zuwa a badar sugura a wannan lokaci to shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi al'amru janna ilaihim walau kuntu ana wahdi wala yakuntu ma'i illa man hadara waqat amsi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi gobe ko zan fita ko da ni kadai sannan kuma duk wanda bai fita wanda ba a fita da shi jiya ba to kar ya zo mana wanda bai halarci yakin hudun ba masu launin na jiya su ake bukata su fito wanda bai je yakin ba ce yau ba kar ya fito wato annabi yana da siga cewa inda ya fito gobe ya fito to a nan ne zai gane iko Allah bada za ta sake abubuwa kenan sai tsaro ya kama su fito ba shi da Allah ya ce ba wala ta yi kada ku launi duk shiga in kawo a cikin neman mutanen in ta kunu ta lamuna in kun kasance ta lamuna kuna jin raɗaɗi na na miki to fa inna hum ya'lamuna su ma suna jin raɗaɗi kama ta lamuna kamar yadda kuke jin raɗaɗi wa tasuna kuna kauna wato ku musulmi kuna kauna min Allah daga wajen Allah nasara da lada ma la yadun abinda su ba sa kauna su ba sa kaunar nasara ba sa kaunar lada wa kana Allah aliman hakima Allah ya kasance masani ne da kowane abu kuma gwani a cikin aikinsa inna anzalnahu inna
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم, لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما wannan aya ta sauka ne a cikin wani mutum ana ce masa Umar ibn Abrak Umar ibn Abrak mutum ne daga cikin mutanen Madina yana bayyanar da imani amma alal haqiqa kuma munafiki ne ya je ya sace ya sace silken makocinsa ya kai ajiyar silke a wajen bai hude wannan silke na wannan makoci nasa ashe ya ajiye ta ne a kan garin alkama to da ya ɗauki silken ya tafi ya sace shi gari kan ba zai dinga zuba a ƙasa ba sai gari yana zuba na zuba har gidan bai hude mai silke da ya tashi ya fi samu yana kun gari inda yake zuba na da har gidan bai hude ya ce masa to ga abin da ya faru ga abin da ya faru ba zai tuje na sai ce masa lalle ga shi wanda ne ya ba ni ajiya ya kawo shi da ajiye masa sai ce dona wani to shi wannan mutumi da ya ce shi ne shi ɗuma ɗin nan da aka kawo mai sirke ya kawo ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗuma sai ce sam shi ba shi ya sa cince bai hude ne ya yi sata ya lankaya masa to tunda mutumin yana bayyana da imani sallah tare da shi azumi tare da shi jihadi tare da shi in sadaka ne ga dan nasa da Allah kuma ga abin sata an same shi a gidan bai hude ga sawu kuma da aka fi sawu gidan bai hude waye sata na so da ka annabi yayi niyya yayi azuma zai zartar da hukunci abukan bai hude sai Allah ya sauka da wannan aya inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi mu mun saukar da littafi ya zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nas dan kai hukunci a tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka kuma kai hukunci yanzu ma da abinda Allah ya nuna maka a abinda Allah ya nuna maka nan shine wanda aka samu abin sata a gidansa kuma ga dalili kuma wannan mutumi da aka zo an kai kara ya ce kariya aka yi masa zai iya faruwa sai Allah sai ya gaya manzo Allah wala ta kullil ka'inina kasima to kada ka zama wato lauya ko kuma mai taimakon masu ha'inci to wannan kalma da Allah ya saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai ya gane wannan mutumi ha'inci yayi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zartar masa da hukunci ya yanke masa hannu da yanke masa hannu maimakon ya tuba sai ya ridda bayan ya ridda ya gudu makka da ya gudo makka ya zo makka kame zai yi wa manzan Allah shari ya dinga cayen da hannun mutane yake yi to daga zuwa makka kuma sai Allah ya jefa masa ya zama babban barawo sata ma da reba rana garin ta ga sata ai kwarannan sai ya tafi ya je je gidan waɗansu mutane sata ashe inda ya je satan nan ginin nan ya rufe a motsin kokarin sata ba sai gini ya rinta don na shi ba ya mutu murtaddi kafiri da ya cikin hannu a gidan sata kuma Allah ya yi haka ne don ya tabbatar da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin babu wanda ya isa dangana wa manzan Allah wani abu wanda ya kama da aibi Allah ba ba abin da yake taba annabi wa masta'a ya sahi zubaba yushinu na'am wattakulillah ka nemi gafara daga Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah na inda Allah hakika Allah ya kasance gafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai na wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yana da darajoji a wajen Allah tabaraka wa ta'ala dalilin istighfarin sa har kashi uku darajar farko ita ce karaman daraja karamar darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gagari duka masu darajoji shine karamar darajar shine turan da Allah ya aiko shi har ya zuwa tashin alkiyama babu wani dan adam wanda zai aikata wani aiki na ibada ko na alheri wanda za a rubuta masa lada face sai an rubuta wa annabi wannan ladan da ladan wanda ya koya masa da ladan wanda ya koya masa da ladan wanda ya koya masa har ya zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wala yanzu ne idan kai sallah za a rubuta annabi ladanka da ladan wanda ya koya maka karatun sallah da ladan wanda ya koya masa da ladan har ya zuwa kan wanda ya karɓo hadisi na sallah ko wanda ya karɓi sallah wajen manzon Allah wato sai an ninka sai an ba manzon Allah irin wannan da saboda haka ashe kaga motsin halitta na ibada duka ya kake gani na ko shi da sula ba misali a je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shehu tijani ko shehu Ibrahim yanzu duk lokacin da aka yi taron maulidi a duk inda aka yi faɗin taron maulidi gaba ɗaya a duniya irin wanda ake a tara mutane a yabi manzan Allah a ambaci Allah a karanta alkur'ani a shaida bayan Allah a bari sufofin manzan Allah a sada zumunta a yi tufafi a ji a gaida marasa lafiya a asibiti a taimaki juna a yi wayansu abubuwa iri duk gaba ɗaya a tara a karanta diwani a karanta ishiriniya a karanta hamziya a karanta duk abin da za a karanta idan ka zo ka ɗauki wannan aikin gaba ɗayansa babu wanda ya motsa shi a wannan yanayi sai shehu ibrahim so da ka duk irin wanda ya irin wannan motsin yana na akan wa kullu man ja da bishai li maulidi muktar ai karamatan li kai da hai fa innahu kama wal dulla da shehu ne balle miliyoyin mutane suka shiga ɗariƙa da faila ko suka tuba suka musulunta to wannan fa shehu ɗan wani reshe ne kadai ko daga ayyuka to ka ɗauki dukkan musulmi duk motsin da za su aikata gaba ɗayansu tun daga farkonsu har ƙarshensu tun daga sayyidina abubakar har ƙarshen musulmi sai an rubuta wa manzan Allah ladanka da ladan wanda ya koya maka har ya zuwa wanda shi ne darajar manzan Allah wanda kai za ka iya faɗa darajar sa hawa na biyu shine matsayin sa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa la ya arfuni haqiqatan a da yake cewa li waqtu ma Allah la aha yasau la yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da lokaci shine matsayi a wajen Allah wanda mala'ika na kusa da Allah ko annabin da Allah ya aiko ba zai iya samu wannan matsayin ba wannan matsayi na biyu na manzan Allah to manzan Allah yana da shi shine mataki na biyu banda manzan Allah babu wanda ya san irin matsayin da yake da shi matsayin manzan Allah na uku ba har manzan Allah bai sani ba banda Allah babu wanda ya san matsayinsa saboda haka shi Allah ya gaya masa wasan kulli da zambika da yake cewa innahu la yughanu ala qalbi wato ana dan samun wato ci gaba a cikin zuciyata saboda haka sai da nemi gafaran Allah a kowane lokacin na neman gafara sau saba'in alwaya shekara wato mara ɗari ma'anar gainu shi ne matsayin da manzan Allah yake ciki yanzu yan Allah yana ɗaga shi a cikin kowane sakon fiye da dukkan matsayinsa na baya wanda halitta ta sani da wanda annabin ya sani da wanda ke wajen Allah kowane sakon shi ne Allah ke faɗa masa a wannan tafsirin wala saufa wala lafiratu khairun laka min al'ula ai daraja ta ƙarshen ta fi maka daraja ta farkon saboda haka duk lokacin da ya ga matsayinsa na yanzu sai ya ce astaghfirullah wato sai ga daɗin kamar a wani yaya yake mata saboda haka sai ya ƙara astaghfirullah wannan shine matsayi matakai matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakar kulli zambika inna Allah nam inna Allah kana gahura rahima hakika Allah ya kasance gahura mai gafara rahima mai jinka yana
ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نكيما wala tujadil kada ka yi jayayya anil lazina a bisa waɗanda ya kawo na an kusahu suke ha'intar kawunansu da sako domin azabar sakon su kansu zai koma inna allaha haƙiƙa allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbu baya san man kana wanda ya kasance kawanan mai yawan ha'inci asiman mai yawan sako na يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا yastakfuna min Allah idan za su aikata sako suna ɓuya minan nasi daga idanun mutane wala yastakfuna min Allah ba sa ba sa kuma wato ɓuya na min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su da saninsa ilmi bayyituna yayin da suke ɓoye ma la yarda min alqawl abinda Allah bai yarda da shi ba daga zantuka wa kana Allah hakika Allah ya kasance muhida mai kewayewa bima ya amalu da duk abinda bayan suke aikatawa wato wani lokaci mutum yakan zama wani iri a gida idan shi kadai ne yana tare da mala'ika in shi kadai ne a daki abokinsa shaidan da ya fito mutane kuma sai nuna mutane tana tare da mala'ika cikin in ya bayyana cikin mutane shi ne wane shi ne kaza shi ayyuka da yana da iri da ya zama daga shi sai Allah kuma ba shi da babban aboki zai shida ko na fata ana ganewa to kan to ya kamata mutum ya zama in ya zama kasance shi kadai ya kasance ma Allah shi kadai wa ma al-khalqi fi zahiri wa ma al-haqqi bil batin in kana cikin ɗakin da kai kadai ka kasance kana tare da Allah a gidanka kana tare da Allah in ka mutu cikin mutane ya zama a fili kana tare da mutane amma ta ciki kana tare da Allah ba in ba mutane kai ne babban shaidani in a wajen mutane kuma kai ne babban salihi ba yastakuna suna ɓuya aha minan nas ga mutane wala takuna ba sa kuya daga Allah tabaraka wa ta'ala na mai gaba da ba
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
hantum ga kuku haƙula'i wa'annan jalatun kun yi husuma anhum a ɗuma da mutanensa fila ya duniya a wannan rayuwa na duniya to naji wa man yujadil wa man yujadilullah wane ne kuma zai jayayya da Allah anhu ya tsaya masa yawmal qiyamah da ranar tashin alqiyama eh mhm amman amman ya kuma ya kuma alaihi wakila ko kuma wane ne zai kasance wakili wato wanda zai jibinci al'amarinsu a kansu a wajen Allah ranar tashin alkiyama na ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما
wata aya Allah ya saukar da ta ne bara'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa wa man ya'mal su'a wanda ya aikata mummunan aiki aw ya zalim nafsahu ko zalunci kansa ya aikata zunubi to summa yastaghfirullah sannan sai ya nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala to wannan yazidillaha gahuran rahima zai samu Allah tabaraka wa ta'ala gahuran mai gafara mai jinkai ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa sayyidina Abubakar daga sayyidina sayyidina Abubakar ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sayyidina Ali ya ji wannan hadisi a wajen sahabi wani sahabi sai da ya rantsar da sahabin ya ce masa aje wajen sayyidina Abubakar ya ji ya ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa babu mutumin da zai aikata zunubi bayan ya aikata zunubin yayi nadama ya zauna a wani hadisi ce fi falati min al-ardi a daji na kasa ko kuma a wani waje shi kadai yayi sallah raka'a biyu da biga mana Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa wa mai amal su a wanda ya aikata mummunan aiki zunubi aw ya zalim nafsa ko ya zalunci kansa wato shine duk da har wato shine zunubin da ya har yanzu mai astaghfirullah sanai ne mai gafara Allah to zai samu Allah ga huran mai jinkayi wato mai gafara rahiman mai jin kai wa man yaksib isman ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما wa man yaksib isman wanda ya tsururci kuma mummunan aiki fa inna ma yaksibuhu ya tsururce shi ne ala nafsi a kansa domin azaban ko mummunan sakamakon kansa zai dawo ba zai cutar da kowa ba wa kana Allah hakika Allah tabaraka taala ya kasance aliman masani ne hakiman wali a cikin aikin sana ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا kuma ya sun isman wanda ya tsururci mummunan aiki kamar yadda shi wannan ruma ya yi sata sun mayar mutane bari ɗan sannan ya ce duk bucacce da wannan laifi da ya aikata nan faƙadi ta mala haɗiga wannan mutum ita mala ya ɗauki butanen ya yi dakon wato butanen ƙage ƙarya wa isman da kuma saƙo bayyananne walau na ƙwaƙwarin lafiya ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نعم ولولا فضل الله عليك بعد فضل الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته ده رحمته ده maka da kisma haila hammat ta'ifatu minhum da jama'a daga mutanen duma sun yi nufin an yanzu luka su batar da kai ma'ana su jefa ka a wata hanya akan wannan hukunci na duma kai hukunci ba da daidai ba amma wa ma yadullu na babu wanda suke batarwa illa an fusahu sai kawunansu wa ma yadurrunaka min shay'in ba za su cutar da kai da komai ba wa anzala Allahu alayka alkitaba Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafi a gare ka wal hikimata da hikima sannan wa Allah maka malam da kun ta'ala ya kuma sanar da kai abin da baka kasance ka sani ba na hukunce hukunce wa kana fadlullahi alayka azima falalan Allah ta kasance alaika azima mai girma ne a gare ka na'am
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه أجرا عظيما yau Allah kada kamara masa yarda ce wannan aya ta tarar da abubuwa cewa mutum da ba abin da ke amfanansa sai aikinsa na gari kuma babu abin da zai cuce shi sai mummuna aikinsa sannan mutum ya wajaba a kansa ya tuba ya kuma daji akan ayyuka na gari a kowane lokaci daga cikin lokata sannan ya wajaba a kan alƙali ya yi adalci tsakanin mutane ya ce ga wannan fa ba yahude ne kafiri ga wannan kuma yana da awon musulunci kuma balarabe ne amma yayin da haƙƙi ya kasance bai hude shi ne mai gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi gaskiya da umarnin alqur'ani ya kuma yi hukunci akan musulmin da ba shi da gaskiya da hukuncin alqur'ani saboda haka malamai suka ce wani falihaza qalu saboda haka malamai suka ce inna inna amiran laysa lahu adalatun aha ka naharin laisa lahu ma'u yace misalin sa malamai suka ce sarki wanda idan sarki bashi da adalci to zai zama kaman ruwa ne wanda kaman kwari ne wanda bashi da ruwa idan kogi bashi da ruwa kan bai amfanin sa na to haka idan mai mulki bashi da adalci kaman kwari ne babu da ruwa haka nan malamin da baya aiki da ilimin sa kuma baya sanar da mutane to shi kuma kaman dukiya ne a wajen mai dukiya wanda baya cin dukiyar a kansa ko baya ci da iyalansa ta zama masa mai na ta zama masa kaya da bala'i sanar saka nan kamar yawa kamar mawadaci ne mawadacin da ba shi da kyauta kuma kamar bishiya ne ka dasa ta dibino ba yaya ita ko mai amfaninta na idan mawadaci ya zama mawadaci mai amfanin za su shi al'umma na ba shi da amfani ba shi da amfani wa faƙiru idan kuma aka samu faƙiri matalauci kuma laisa lahu sabar wanda ba ya da haƙuri shi kuma kakin dilin laisa lahu ɓangun kamar fitilla ne wanda ba ta da haske idan aka samu mace kuma mamra'atun laisa laha haya'u mace wanda ba ta da kunya kuma yanda take in mace ba ta da kunya to ita kuma kamar abinci ne wanda ba gishiri saboda haka malamai suka ce shirce wa ƙalu suka ce salahu arba'atin fi arba'atin gyaruwan hudu tana cikin hudu asibiyanu yara salahukum gyaruwansu in kana so yaranka su gyaru to gyaran su fil madaris yana makaranta da yara sun tashi saka su a makaranta za su gyaru kuma su gyaru ba wa shiyuku dattawa kuma salaharsu gyara su zama mutanen kirki salaharsu fil masajini suna cikin masallaci in da tije baya masallaci to sai me amfanin sa ba sai zama ya ta giba ba ko haka nan wanda sa'u mata kuma sala'u hunna jaruwan su fil buyuti suna cikin dakunan su da sun fito ba abin da ya rage sai mai sai sharri aha yawon da kanka sharri ne wasu yace barayi kuma salahuhum maslaharsu jaruwansu fi sujuni suna kuku ha barawa a kuku ne kawai bai ya sata ko haka ba ko amma in ya fito a kuku wani lokaci in zai fito saboda ya riga ya saba da ganduromomi sai ga ya musa ajiye min rigata ya kuma zai dawo to amma yana cikin ma zai fito to in suna cikin abubuwa da su na na mun yi guda hudu na gane ba shin wata goma sha ɗaya da suka wuce duk tana cikin larura ne ta al'ada ko larurar jinya ilan ruwan ne misali ke nan eh ko zai yi wa ne zai yi wa mace za ta iya samun larura a samu ce a watan azumin bana tana al'ada tsawon lokaci kuma al'ada yana ɗaukewa a cikin watan azumin ta samu ciki ta kuma tana da ciki ba ta da lafiya ba za ta iya azumi ba ta cinye wata tara yanzu kuma tana ɗanyen jego sannan kuma duk ta cinye kwana sittin ko aka ɗora ya zama wata goma sha ɗaya ko ba haka ba sannan wata azumi ya zo shi na bana ko tana cikin lalurar zai iya yiwuwa to idan hakan ya yiwu to sai da azumin bana bayan na bana ya wuce to ta jira wata larura kuma sai ta biya wancan biyan da yana nan abinda za ta samu sauki saboda larurar shine kafara ta tafriki wannan mu da nabe da za ta ce ta kawo azumi amma dai azumin da yana nan wanda yake cewa imanin dan Allah a taimaka musu da wurin da zai yi don biyan bukatarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'ar da idan mutum ya yi Allah zai karba ita ce da addu'ar zannun shi ne wato annabi yunusa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin saboda idan mutum yana da bukata a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a bakin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bismillahil azam allazi idza du'iya idza du'iya da'awtahu idza du'iya bi azama wato da'awtu zannun wa la la bizulmati Allah ila illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin sannan kuma ana da alakan da ko 41 kuma abin da ya yi haka in mutum ya lissu ma Allah zai bashi amma dai kafin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai addu'a yayi addu'ar kuma ya nace da farko ya gabatar da tuba ya gabatar da cin halal ya gabatar da gure mai tsarki ya gabatar da salati a manzon Allah da kirariyar Allah sannan ya bukatar sa Allah zai ja masa Assalamu alaikum za a biya masa azumi ba za a ciyar ba
Za a rama masa
jini min harajin addini ba ku canza ya mutum yana cikin azumi ya mutu shi ba sai buɗe baki a lahira ba shi ke nan magana ya ƙare بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الاكبر والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه ومن اله عزيز الله يغفر ذنوبنا الله يغفر ذنوبنا الله سبحانه وتعالى انت وعصمنا وسلامنا عليك سلام الله تبارك وتعالى في muna suna duniya da lahira ba mu arziki da duniya da lahira a kiyar mashi da duniya da lahira ba mu lafiya da zaman lafiya a baka annabi sallallahu alaihi wasallama kiyaye mu da kiyaye mu da kanmu da kiyaye mu da sarki mu da kiyaye mu da kasar mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر وكاتب لما سبق ناصر الإمام والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن آله وسلم سبحان الله وبحمده وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم